ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدة ga wata na hudu shi ne wata rabu misali hijirar maki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida a wannan masallaci mai tsara albarka markazu da jami'a a ci gaba da darasin littafin mukaddimatu da fisiya da jama'atul azhariya littafin da babban malamin Sheikh Abul Hassan Aliyu Maliki ya rubuta wanda an aye shi ɗari takwas da hamsin da bakwai ya rasu ɗari tara da talatin da tara da hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Mawdu'in da littafin yake tattaunawa a kai shine abin da ya shahi fiqhu a bisa mazhabi na Imam Malik. mana littafin yana koya mana yadda za mu bauta ma Allah hukumce-hukumce wanda suka shahi ibada bautar Allah muna a babe na zakka za mu tashi ƙarƙashin furu'a na baban zakka shine fasalin da yake da alaƙa da masail na zakka shine canza zakka ko masanya zakka daga wannan jinsin zuwa wannan jinsin mutum ne yake dukiya ta kuɗi ko kuma dabbobi to zai iya yiwa daga jinsin dabbobi a fitar da wani jinsi na dukiya kamar misali mutum yana da raƙumma a daji ko kuma a wata ƙasar da babu ahalin wani yanzu shi nan inda yake kuɗi ne zai iya canza wannan da kuɗin ko kuma ma misali zai iya kamawa a ce rafin malin an zai fara haƙƙin duke shi abinda zai fitar rakumi mai shekara kuɗi cikakkiya sai bincika duk gabaki ɗayan rakumin shi wanda gare shi sai mai shekara uku cikakkiya kaga ƙasa da wancan wanda zai bada to zai iya ɗaukar mai shekara uku ya bayar sai kuma kimanta kuɗin da suke cikon wannan misali shiga hamsin ko jika ɗari sai ya gama da shi kaga zakar dabbobi ce amma da ya zamanto abin da zai bada ya yi ƙasa da haƙƙin shi ko kuma a wala Allah raƙumin da yake haƙƙin shi zai bada raƙumin da yake da shekara biyu ne sai aka duba kuma mai shekara uku to zai iya bada mai shekara uku sai a mai ciko sai a mishi ciko misali saboda haka duka haka yakan halitta. Allahumma kuma zai iya sai da so daidai da wancan ya bayan Allah. Mala ce, Juzu ikhrajin zahabi anil walwarku an zahabi. Ƙasa ce zama misali nunan muna kashe tsifa. Muna kashe tsifa sai zaman to ana ake shuya ma da dukiyar kai kuma kana Najeriya. To kasanto asalin dukiyar ka tsifa ce, ya halitta ka bayar da naira. ko kuma asali dukiyarka kamfani ne a Amurka su kuma dala ake kashe. To za ka iya kai kuma kana nan Nijar, za ka iya bayar da zakar sefa kamar wanda suke da kuɗaɗe a bankuna na ƙasashe wanda suke ba musulmi ba. Misali mutum ƙarin tattalin arzikin shi yana faransa. Sai ga a can gurin babu wanda suke a halin ya ba. To zunan zai iya huta amma zai bada ba wai zai amfani da kuna da waɗancan sai amfani da sai ba duk wannan ke ne ya halitta yusuf isra'il sahabi a dalwari yana halitta mutum ya ba da zakkan zinariya a maimakon duke shi wadda azurfa ce walwari kwanin sahabi ko kuma ya fitar da azurfa ya bada alhali kuma jarin shi zinariya ne duk wannan ya halitta sai dai a haka in babu dalili baya halitta daga jinsin wani abu na daban matsalar zakka ta kayan gona zakka ta kayan kasuwa zakka ta dabbobi to in ba da akwai wani dalili ba wanda ya jaza fitar da abinci maimakon dabbobi to baya halitta ainihin ina misali kamar a ce dabbobin suna can daji makiyaya kuma lokaci ya yi yanzu a nan gudun kawo abin da gare shi abinci dabbobin suna a daji yanzu kenan sai fitar da wannan abinci maimakon waɗancan dabbobi kenan zai iya ibdali na wannan kamar yadda yana halitta a cirasar da zakka daga wani gari zuwa wani gari amma in har a garin da aka nemi dukiya aka tsara dukiya da akwai ahalin aba to abin da yake a basu sau da lokacin na annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'az kaga sai ya ce ka sanar da su annam na haftara da alaihim zakata sai ce tu khadhu min aghniyaihim fa turaddu ila fuqara'i za amsa daga mawadata a maida zuwa ga talakawansu to akwai wanda suka ce ma'ana talakawa na gari garin da aka nemi dukiya ka nemi dukiya a da magar yanzu kai kuma misali mutumin wata jiha ne ko wata ƙasa to yanzu ba za ka tattara zakar dukiyar nan ba ka je can wacce garin karaba ka ga yanzu su yan nan za su ɗauka za ka fitar da zakka kenan Allahumma in can an yi mabukata ya kama nan gurin duk mawadata ne misali a ce kamfani gare ka asali shi diyoci mawadata ne can gudu kenan kaga can la'alla babu ahalin su karba to kada iya kenan ka fitar ma dukiyar zakka mala yace na ne mutum da zai iya wata jiwoniyatun zakati wajibi ne niyyar fitar da zakka wa tafriqatuha da rarraba ta bil mawdi' alladhi wajabat fihi a bigiran da ta waje ba wala juzu na kulwa an baya halitta a cirantar da zakka daga garin da aka nemi dukiya zuwa wani gari illa an yakuna mawdhi'un akhar sai dai in wancan gurin na daban bihi fuqara akwai mabukata a shaddu idam wanda suka fi matsal talauci da rashi fa innahu yu'ti anan gurin yu'ta minha za iya bada tafi mawdhi'in wujudi a bigiran wajibci wa yin fal aksar walin adal mafi yawa ya kai tawakkal da kenan yana halitta a raba sai a bada a garin da aka nemi kuɗi sai dai tun da mabukatan kaɗan ne sai a bada kaɗan mafi kauri kuma sai a kira ta da ita zuwa wancan garin wanda mawada mabukata suka yi yau kenan asalin zakka ana amsa ne daga mawadatan gari kuma a maida zuwa ga talakawan gari saboda ai kaga daga hikimar fitar da zakka akwai cewa a dasa shi a buce shin haushi na tsakanin talaka da mai kudi ka sa akwai wani dan jin haushi tsakanin talaka da mai kudi wanda za ka ga misali ko mai kudi bai da riban ya wuce da mota in ya dan bai fallasa ruwa ba ma ya kaga an harabe shi ya ana makwabtaka tsakankani ko da bai ce kaza ba sai kaga ana mushi wani gani gani to ba da zakka sai kashe wannan dubulin ya dan huce wannan haushin na tsakanin talaka da kuɗi ya zama ko babu irin wannan ja haushi ka gani daga yau ta ce to ni ba ruwa na da mota ta sai in kwamfa ma ku da ka gani eh ne in ka bata mara ma sai in fasa ta yi gaba daya in kai ga ihe in fasa bitar kinna ma ka gani to duka wani ja haushi ne dai tsakanin ni ba ta kai taka ba yin mare ka ba ruwa na to kaga duka iri-iri wannan in da ba da duka kuma duk babu ja haushi a tsakankani shi ne hikima to amma ya zama to talakawan yanki ba su samun ire-iren wannan to shi yake sa sai ka dinga ga jin haushi sai ka dinga ga kwange sai ka dinga ga duka ana rayuwa wanda ta jama'ar gari wanda kuma dama musulunci ba ya son musulmi ya dinga rayuwa dan shi ana son ka dinga rayuwa dan kai da kuma rabon al'umma ba daidai ba ne ba za ka bi ka wuce guri mutane gidajen su ya zube kana da wadata kana da abin hawa ya zama to babu wani abin da kan to haɓa ko da ya yake alal musi kadaru warin musi kadaru in kuma ba ka da halin da za ka yi ba laifi ba ne kuma ka zama to ka sai makama ne ka taimaka ma wanda yake mai yi dinin sani ka taimaka ma mai aikata wanda ka gaina alkhairin sai ka kama mishi saboda haka wannan ma yana da kyau ka yi hanyar alheri yin hanyar alheri kamar kai ma kayi man dalla ala khairin falahu mithlu ajr fa'ili saboda haka ba bakka da amma da kai wani mawadacin da zai iya daukar shawara sai ka mishi ishara tana yiwa bai fakkaro ba sai ka mishi ishara a taimaka ma zuwa ne zuwa ne zuwa ne akwai bukata tare da su to wannan ma duka iya daga abin da ake so saboda haka shi kuma duk inda aka ce badawa dama sai an yi karfin zuciya saboda shedan zai dinga bujiro ma da bukatu a shefanu ya wani kuma fakra wa ya murkun fil fahsha dole sai an danne saboda ita zuciya umutiratul anfusu shuha an halarto ma zuciya da kwaburu da san abin duniya to dole ya an rufe ido da kuma ya zamanto an taimaka to yana da kyau wannan ya zama an leka maslaha ta talakawan gari saboda da aka tura mu'az sai manzo Allah ta sai ce akhbiru anna Allah qad tarada alim taraka tu khudh min aghniyahi la ka fara kuma wada ta ku turadu ila fuqara'i ma ne ce fasulun idza azala az-zakata 'inda al-hawl fada'at lam yadman wa in azalaha ba'da al-hawl samina وإن أظلها ثم ضاع أصلها قبل إخراجها فإنه يدفعها لأربابها wannan fasara abin da zai mana bayani mutum ne ya fitar da zakka sai barawo ya sace ku ya fitar da zakka sai gobara ta kama kudin zakka kudin da aka huta ya fitar da zakka sai kudin da ya huta na zakka sai suka bace ya fidda sa a mota sai suka fadi suna a jiyun shi sai suka fadi to zai zai shine ma ce mala yace idza azala zakata in mawadaci ya cire zakka daga dukiyar shi inda haul a lokacin cikar shekara rabiul awwal kudin shi ya cika nisabi rabiul awwal shine watan fitar da zakkar shi sai watan rabiul awwal wata yana kama sai cire zakka fa sa'at sai dukiyar nan tasarwa kalam ya to anan ba zai rama ba wannan kenan an yi ginu akan cewa zakka kenan wanda take ta wajibi in mutum ya cire za mu sa daga zimmar shi duk da malamai sun yi maganganu dangane da wani wani azala ba da hauli in kuma bayan cika shekara ne hudda tsamina ma'ana watan rabin awal yake fitar da zakka amma bai fidda ba sai bayan watan sun ya huda to kaga da akwai wani nau'in sakaki wala Allah sakakin shi ya jaza sai aka sace to nan gurin lalle ya rama wani azala sun masa a asalawa in kuma ya cire sai kuma jarin shi ya zama to ya sarrafa ya fidda zakka ta jika ɗari sai kuma miliyan hudun da aka cire ma wannan jika ɗari ita kuma sai aka sace ta ko sai gobara kawon shagon ko na amma wacce jika ɗari ta zakka ita kuma tana nan bayan nan ya nufa ohali a to lalle zai rabba ba ba talaka ba zai ce ba to zubin da jari na ya salwanta bari mai yi a kuna a ai sai ta huta daga cikin duke shi yanzu duke shi ta kone ba dukiyar zakka ba ya wuce shanin zakka ya ka kore garken shi yanzu wancan shanin ba zai ce wato bari mai doka ya wuce tumakin zakka ga su can da wanda aka zo asalin tumakin shi aka kore su ya fitar da abincin zakka sai shanu suka shiga suka cinye kayan amfani shi amma fitar da nazarka to yanzu ba zai ɗauko goce ce to ni ma barin maido shi ya bin saboda wacce ai ya fidda dan Allah sai ya zama to kenan tamkar yayi amai ya lashi alhaji fi sarqati kal qalbi yaqidu summa udu fi kai wannan ya fidda ne kawai dan Allah babu yanda za a iya dawo gurin shi duk abin da ka ɗauka ka bada kenan ba zai dawo gojen naka ta hanyar amshewa ne ko kuma ta hanyar tsaye ma kafin da shi ne kafin Allahumma sai in ta hanyar sadaka ko ta hanyar kyauta aku kai ne ka ɗauki abu ka ba mutum sadaka ka cire tunkiyar zaka sai ka ba mutum sai ya yanka sai ya dafa sai aiko mana wani ya halitta sai da kai ka ba shi a sadaka shi kuma ya ba ka kyauta da ka ba shi a sadaka ta zama mallakar shi tunda ya zama laka shi an tsare baka ce ko bana ce wannan abu abin da na riga an bada shi dan Allah a ai kyauta ce ya maka ka gani kai ne ka ba mutum hatsi na zakka sai ya hura ya aiko ma kurai ba ka ce ba ai zakka da na bada ce bana yi wannan a wannan kai ka bashi a matsayin abin nan ta canza daga wani abu zuwa wani abu daga sadaka zuwa kyauta to da kai kyauta ce shi kuma sadaka ce wa man mata qabla ikhrajin zakati mutum ne lokacin zakka ya sai mutu bai fitar ba kafin fitar da ita aw ausa biha ko kuma watan zakka ya kama ajali ya zo mai sai wasiya ce a fitar da zakkan fa inna tu'khadhu min ra'si mali za a fitar daga asalin duki shi wa in sabu fi sadaqata tatawi a sadaqa ba ta wajibi ba ana sa asiru boyewa wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akhfaha tala ta'lamu shimalu ma tunfiqu da kuma mutumin da ya ba da sadaka sai koye ta har ma hagunsu ba ta san me da mashi ta dauka ta bada ma shi yana cewa sadaka su sirru da suke ƙoƙaza ba ba sadaka ta koyi tana fushi ficewa fushin ubangiji su ba da saboda sadaka ta koyi ta yi nesa da riya sadaka ta yi kuma za a iya samun riya a tare da ita to kaga kallan kalla ibada ta koyi ba kaga ma kawai ibada wadda ta ci ta yi shi yasa ma sai aka ce mutumin da ya koyi sadaka yana daga wanda za ma inuwa inuwa ta alfashi sannan wa man mata qabla ikhrajin zakat wanda Allah ya karɓi shi kan yi fidda zakka aw aw sabiha ko wasu ya fidda zakka wa inna tu'khadhu min ra'si mali za a dauka daga tushen duki wa in sabu fi sadaqati tatawu'i sir a sadaka ta tatawu'i ana san boyewa ita zakka yana a bayyana ce ta abada sau da haka watan zakka ya kama ko in ka zo za ka ba mutum kakka ba shi arziki wani ga shi haƙƙin Allah ne ga shi wannan zakka ce don kai ɗauka wani kyauta ne daban ko ka fage da guduma a da muka dama ya kamata ka ba shi na kunun azumi yanzu kawai kai profete da wani ka zo ka ba shi ka ce ba zakka ba ka mushi da biyu a in ma za ka ba shi a kunan sai ka ce to wani ga shi kuɗin zakka ne an sayi hatsin kunun ka gani wani gashi kudin zakani an sai abinci a wani gashi kudin zakani tun da za ka ma iya armi amma ɗan uwanka ne zai ma iya armi sai ka dunkule zakka kai kare sai lokacin da ya sa sai ka ce to gashi dai an sai kuje baka ce ba komi kaga ƙa'ida shi gudun ma yanzu ya ka mai da zakka ka fage da gudunmuwa ka sun kasana yanzu alhe tabarru inda za ka yi na gudunmuwa sai ka fage da gudunwa ka albi kasar Allahumma sai dai ka ce to wani ga kuɗin zakatun da kai ma mabukaci ne kaga yanzu haƙƙin Allah ka bashi ba wai gudunmuwa ba ka bashi in ya zo ya iya lissawa ba ka mishi gudunmuwa eh kenan wannan ce amma ba a hila ba a yin hila a zakka kawai zakka shi ta a hila take khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka takanun lahu kaga dole ka ba su kuma ka ce zakaci shi kuma ya ce Allah saka da ne Allah ma dukiya albarka shi ma da aka ba zakana bukatar salli alaihi shi ma addu'a ce to Allah ma dukiya albarka Allah ma ka sa albarka haka ake amma ka ba shi abin kurin ya dauka kyauta ne ko alheri ne ko zumunci ne ko abin nan ne to ba mai da zakka fakewa a mai da sakamakon zumunci ko na ويسعى في صرفة السر تطوع السر وصرفها للأقارب da sarrafa ta ga makusanta wa jirani wa ta ta'akkar fi shahri ramadan yana ita kuma saraka ta tasawuri ana raba ta lil aqarib kanka zama ino giginya zaka ba su amma ga ƴan uwanka shaqiqanka li abbanka li ummanka ammominka khalolinka suna wahale alhali kuma kana ba mu Allah subhanahu wataala ce wa yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma faqat min khairin falil walidayni wal aqrabina wal yatama wal masakin suna tambayar me zaka ciyar me za su ciyar ka ce abin da za ku ciyar na dukiya ku ba da lil aqrabina a ba wanda suke makusanta makusanta falil walidayni yan uwa uwaye aku wal aqrabina kenan sadaka ta tsawuri to zaman to waɗannan wanda suke kusa iyaye yan uwa a musu sai kuma makwabta Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzo Allah ta inna li jarain fa ila ayyuhuma ahadi ina da makwabta biyu wa zan ba sai ce ila qarabin ma min kibaba za ki ba wata kofar ta sai kusa da kowace in kina da kishiya kuke ɗakin ta yayin kusa da naki to ita za ki wa makwabciyar da kofar ta sai kusa da ɗaki ita za ki fara yanzu ba za a ɗauka ba wannan makwabta suna jin kamshi a rihe a kwano a kai ma can gida na biyar na kusa za a ba saboda su suka ji a yi kamshi shi za a nasa sai ma abokar nasiya za ta ba samar fata ba sir ma wata ahari kiran a lokacin da aka dafa santakwashi a yawaita romuwal a bibi makwabta a bibi makwabta ko da ba nama a zuba musu miya sai su sai biredi su dangwala wanda ya ci miya kamar ya ci nama kaga kenan su ma sun san ana yi amma ya zama ko kenan makwabta sai dai su ji kamshi ko kuma za a wuce can nesa alhali ga makwabta babu to kaga dole da akwai abin kuma irin wannan kana ga yawa ya kan faru ko kuma a zuba mai kyau a yi nesa da shi makwabta su kuma sai a ba su ɗan dabo dabo da yawa mata suna mu ga makwabtanku kawai ana ga su gidansu na laka ne sai a ƙetara kawai a je can gida daidai da namu mai haske sau da haka kenan dai gidan da yake daidai da gidan kawai shi su zaki ba dogo katanga dogo katanga su kuma waɗannan talaka ba za su ba su mai kyau sai a leka da gwada sai a ba su to kaga waccan sadakar da aka bada ga wanda ahalin wanda ya kamata a bada in dai dan Allah ne kuma shine wasiyar da manzo Allah sallallahu yayi akan wannan saboda haka in dai sadaka ce za a fara kenan da wanda suke makusanta dangi na kusa saboda sadaka ce tare kuma da zumunci kaga sadaka ce tare da zumunci kuma dama suna da haƙƙi a ciki wajiran da kuma waɗanda suke makwabta wanda makwabtan nan ba ruwan addini da kana shiri da su ko baka shiri da su za ka ba su ne don haƙƙin makwabtaka in ku ya zama to ɗan uwanka ne na jini makwabcinka ne musulmi ne ka gaina da haƙƙi haƙƙin musulunci haƙƙin shi na ɗan uwanka na jini haƙƙin makwabtaka dan akwai jarul lahu tsarata tsuku jarul lahu aqal da kai kuma allazi lahu aqul wahid dan uwanka ne na jini musulmi ne makwabci haƙƙi ko gare shi musulmi ne makwabcinka kaga yana da haƙi makwabcinka ne amma bai hude ne ko kirista kaga akwai haƙi na makwabtaka shine wanda manzo sai na kula da ayyan ka ibnu abbas yake cewa sai ta jarin yahudi kun aika ma makwabcin mu yahudi a sai ta jarin yahudi makwabcin mu wancan yahudi an aika mishi kaga yake kallon hukukunami na makwabtaka to wannan kuma kai ne zaka bibiya sunanci ma sa ko sarka ma biki take da ita yawanci illa mara rahima zaka sarka ma yasi biki da ita me ka wa ita za kai ma ya ce kai mun wannan abun su su kama su ma sun shi an su su kama to kai ne kaga ibn abbas ta ce a sai ta jara ne lehudi sai ka kula ameka wancan gida ameka ce ameka ce in ba haka ba za ta leka wanda suke katanga ɗaya ta ce musu shi ko ba ta aiko sai a ki aika musu ka kai kuma kai ne jagora amma Allah zai tambaye ka akan wannan to dole sai a bibiya ko kuma ka dora su akan sanin hukuku na su makwabta lalle a san ki wannan ma za da jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayyid malaika jibril bai kushe bai na mu wasiya kulawa da makwabci kulawa da makwabci ka gani har sai da ne da san cewa zai ambata raba gado a ba makwabci in makwabcin shi ya zama to yawo kuma wannan makwabtan in karasu ma su ne da yake bukata shaida dukkan wanda ya mutu aka samu mutane guda biyu daga ɗin su ji shi makusantan shi suka ba da kyakkyawar shaida a kan shi to wannan alama ce ya karshe mai kyau saboda annan sa sai ce mala'iku an tumshi wa da'u lahi lil ard ku ne shaidun Allah subhanahu wataala a bayan ƙasa wasarfa ne na ƙaribi wa shirar wata ta'akkadu fi shahar ramadan kuma tana karfafa a watan ramadan saboda yadda ake bukatar taimaka ma al'umma a bisa canza kenan abin nan saboda haka kenan in wata ramadan ya kama shi yasa zaka yawanci larabawa suka yin asusu su su dinga hada kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan Ramadan zuwa Ramadan saboda yana da ibadun Ramadana ibada ta ciyarwa taimakawa to tunda taraka a Ramadana rubanyin ba rubanyi ne to kenan su ma yasa dinga yin asusu suna ashi wani abu wani albashi shi zai dinga cire yana cire to da ita saraka ta Ramadan ta sha bamban da wanda take ba ta Ramadan to kaga me makin ka bada a yanzu a Ramadan an lillinka kuma koyaushe ana bukata to ya dinga rage ya dinga rage ya su wani asusu yanzu in Ramadan yayi yana wannan abun ya zama wani abu babba ba shine irin abubuwan da masallatai zaka ga yawanci ahlus sunna suke kokarin ana yi sai ya dinga tara ana tara in Ramadan ya zo sai ka gama amma in baka tara baka tattala yanzu Ramadan ya zo ta kanka kai ko kuma ta rago mutane kaga dole abin sai yi fa kai kanka ma a lokacin ceto ne to kaga ya kuma ga mutane amma sun da rika riga ka tara yanzu da an zo baka da damuwa kaga kawai kenan zaka yi yanda ya kamata to mafi yawa wasu attajiran ba su gane haka ba amma akan yin asusu ne na Ramadan in lokaci kuma haka laraba su shi ne za ka ga ya rinka aiko mana nunan sai a rinka turo mana to su da kansu kuma attajirai da sun gane iri-irin wannan abu sai su rinka yin wani kwamiti suna ware in kai ma'aikaci ne ka ware idan albashin ka kana wanda shi kadu kana wanda shi kadu kana ajiya kaga yanzu da ramadan ya zo akwai jika sassin da kashi ka gani to wannan jika sassin yin kaga za ka iya ka sayi abu makwamta da ka tsara da sai ka ga an rage radadi da kuma wahalhalu ga waɗanda suke masu karamin ƙarfi. Fasulun fi sadaqatul fitr shi kuma wannan fasalin zai mana bayani akan sadaqatul fitr. Sadaqatul fitr shine sadaqa tajibu bil fitr min Ramadan. Zakkar da take zama wajibi lokacin da aka ga watan Ramadan. Tana da lokuta guda biyu. Qabla qiyam shahr da kuma ba da kiyamun sha kenan lokacin da wata ya tsaya ta zama wajibi amma ya halitta kuma fidda sa kafin tsayuwa wata da kwana biyu shi ne kuskuren da za ka ga da dama daga mutane suna yi wani sai ka ga sai bayan ya zo daga idi ma sai kuma ya bada wani kuma sai ya hudda sai aji sai ya ce ranar alhamishi in yan garin musulmi zai ba to kaga ita kuma sadaka tana zama sadaka lokacin da aka kai ta ta shiga hannu kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka aika ma nusaiba sadaka da ta aiko kyauta sai ce kenan kar balaga kenan hadayu zakatu mahilna yace lalle sadaka ta kai bikiran ta kenan saboda haka sadaka tana zama lokacin da wanda zaka ba ya karba amma ka amsa ka aishi kaga ai ajiya kai bata shiga hannu ba to da haka kenan dole a sadar masu masu abu shine in kuma ya zama to ba dama da zo kawai a duba miskinin da za a ba a bashi sai dai in zawa za su yi su amsa kafin idi da kwana biyu wannan kuma ya tabbata irin sai ibn umar sukan fitarwa kafin ranar idi da kwana biyu ashirin da bakwai ashirin da takwas sukan fitarwa wannan biya halitta mutum ya zama to ya fitar da kafin nan. Sarakatul fitri zakatul fitr wajibatun wajibi ce farata rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda manzara sallallahu ya farlanta hadisi na ibnu umar yace farata rasulullah sallallahu alaihi zakatul fitr anan sallallahu ya farlanta zakatul fitr sa'a min tamr aw sa'a min sha'ir ala al-abd wal furd wa dhakara wal unsa wal sabir wal kabir min al-muslimin وأمر بها أن تؤدى قبل إخراج الناس إلى الصلاة قبل خروج الناس إلى الصلاة وما يؤمرنا أفضل كافم fitan mutane zuwa ga sallah wannan shine zakatul fitr kenan farilla ce wanda manzara sa sai farlanta kakan samun abubuwa na wajibi wanda ba su zo ba a qur'ani a sunna ne suka kuma sun zama wajibi a qur'ani ma saboda Allah ya yi umarnin ko bin sunna Allah ya umarnin bin sunna ubangiji subhanahu wataala ya yi umarnin cewa ma ta kuma rasul fa khudu wa ma na haku ma'anun fantau duk abin da manzara sa sai zo muku da shi ku karɓe shi shi yasa ya ce wa ma ataku rasulu ya zo da ma wanda ita tana gamewa ko ma mene qur'ani ne sunna ce ko wani hukunci ne na daban hukunci a qur'ani ko a sunna saboda manzara sa sa ma yanzu ku anil hawa in huwa illa wahyuha bai taba furta san rai ba duk abin da kaji ya faɗi sakon Allah ne da yake faɗi shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma ku saurara an ban qur'ani an ban kuma wani hukuncin kwatankwacin alqur'ani tare da alqur'ani ala la ushikanna rajulan muttaki'an ala ayyati ku saurara a hirjin kar in samu wani mutum mu haɗu da shi wai ya yi shi shingida a wuta karaga shi ya ƙulu ma ra'aytu fi kitabillahi ma halaltu fi kitabillahi a halalna abinda qur'ani halalta za mu haramta wa ma haramtu fi kitabillahi haramna abinda yake haram za mu haramta inna ma harrama Allah mithla ma harrama rasulullah kusanci abinda harrama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma harrama abinda ma ya haramta kamar abinda Allah ya haramta yi yau da Allah ya ce wa in tutiruhu tahtadu in kun bi shi tahtadu za ku tsira za ku shirya wa ma ala rasuli illa al balagh mubin abinda yake kamar manzala sallam shine isarwa a bayyane manzala sallam ko a shekara ta goma da hijira da ya zo bayan an yi hajjatul wada annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudu ba shamila sai ce ala halban lamku ala harba nan ku saurara na isar sai daga ya tsace ya daga ya sabe ce harban nan Allahu mashahad basharu yana nuna zuwa Allah ka zama shaida manzo da san ce ne ya isa to zakatul fitr tana da ciki duk da sa'id ibn al-musayyib Allah ya tashi da rahama da Umar ibn Abdul Aziz dangane da faɗa Allah kad aflaha man tazakka da suka ce huwa zakatul fitr zakatul fitr ce ake ne suka ce zakatul fitr ce ake yi haka kuma ibn munzir ya ce an yi jima'i duk wanda ake lissafa shi daga alim ilmi cewa sadaqatul fitr faradun zakatul fitr farilla ce zakatul fitr farilla ce hujja ta tana da hikima hikima da aka shar'anta ta don sauka sama talakawa sai da za a wadatar da su daga fara a ranar idi da kuma shigar da farin ciki aini wanda yake na farin cikin musulmi saboda gabatarwa idi ita ranar idi rana ce ta walwala da farin ciki sannan kuma da kuma tsarki ga wanda mai azumin da ya faɗi maganganu wanda suke marasa kyau yana azumi kamar za ka samu wani yana azumi ya dinga faɗi maganganu marasa kyau wani ya yi ƙarya wani maganganu wanda suke marasa kyau zagi wajen nan tsarasai ce mallam ya da ƙaunar zuwa al'amala bihi وليس لها حاجة من أن يدعى طعامه وشرابه to iri irin wannan zakatul fitr tana zaman tsawa kankara na waɗansu maganganun da mutum ya zama to ya furta a halin yana azumi kaga kame waɗancan mabukata ne daga nu mai kwanu to da ranar idi ranar farin ciki ce da walwala da murna kamar yadda manzara sun sai ce li kulli qawmin aidun wa hadha aidun kowace al'umma suna da ranar farin cikinsu mu ma al'umma ta musulmi ya ce wannan shine ranar farin cikinmu da kuma walwalanmu shine rana wadda take ta idin tajibu bi awwal layla sa'idul fitri zakatul fitr tana zama wajibi a farkon daren yi buɗe baki ala hadin saurayi almashahuri a ɗaya maganganun mashahuri wal qawlil akhar magana ɗaya tajibu bi tulu'i fajr yawm al-eid tana zama wajibi inda alfijir ranar idi ya bayyana wa fa'idatul khilaf fa'idar sabanin tazahar fi man ma ta'awuli da aw aslama wa nawi zalika wanda ya mutu ko ya musulunta ko aka aihe shi duk wanda aka aihe shi wannan lokacin kenan zakatul fitr ta waje wa kai shi in dai kafin zuwa idi ne sai aka aihe yaro tunda yasa zakatul fitr aka huta ta gabaki daya ga kowa da kowa ويجوز إخراجها قبل العيد باليومين والثلاثة يا زما واجبي تنا yana halitta fidda ta kafin ranar idi kwana ɗaya ko kuma kwana biyu wala tasqutu bi madiyi zamaniha mala yace batta saraya dan lokacin da hauci kamar yadda yana halitta fidda ta kafin lokacin haka kuma yana halitta fidda ta a bisa ittifaqi ga wanda ta wajaba a wuyan shi bata sabka kenan daga kan shi wannan kenan malika sai dai nan mahalli ne wanda malamai sun yi sabani akan wannan to da haka wanda bai da hali wasu ka ci tasiri a kan shi wancan lokaci yau an tattauna akan fitar da kima na zakatul fitr akwai mazhaba bi kama da wasu ka ce bai halitta jumhurin malamai kamar imamu malik Allah ya shi da rama imamu shafi'i Allah ya shi da rama imamu ahmad ibn hanbali Allah ya shi da rama imamu daud Allah ya shi da rama suka ce ba za ka cire ba kudi ka bada na zakatul fitr misali ba ka hujja ba ka ce to kudin sa'i guda na dawa shiga ne ka cire ka bada ko kuma na makaroni shiga biyu ne ka cire ka bada a'a suka ce kawai abinci shine ake bada suka ce shari'a ta yi nasi akan wajibcinta akan nau'in abinci aka faɗi kamar yadda suka ce layya ba ka ɗau kuɗin ba ka bada to haka shi ma wannan bangare suka ce kawai abin da za ka bayar kenan bangaren kayan abinci ne eh bangaren kenan abinci ne za ka fitar ka bada mazhabi na biyu suka ce za ka iya ba da kima shi ne mazhabi na imam abu hanifata da kuma sufiyan al-thawri imam al-bukhari ma akan wannan yace cewa za ka iya ba da wannan suka ce dalili abin da mu'az ibn jabal ya faɗi ga mutanen yaman aka yace itu bi ardi siyab kamisin aw labisin makana shi ku zo da kayan bukata wanda yake na da rani ko kuma wanda yake na abin da ne maimakon sha'ir maimakon abin da yake sha'ir sai dai malamai suka ce asalin wannan bai tabbata bai tabbata sannan suka ce ai kaga in ya zama to mutum zakkar dabbobi zai ba da ibnu lahu akan bintu maka sannan hinka za a iya bada ta ya har ya zama to jaza'a ce za a bada ya kuma a yi tsari wanda yake na dirhami ashirin suka ce to kaga kenan za a iya yi badali da wannan dogaro da wannan sannan suka ce manufa na badawa ga talakawa wadatar da su da suka ce to kaga in aka ɗauki kuɗin ma aka bada an wadatar da shi sai je shi ya sai abu shekul islam bin taimiya sai tsaya tsakiya ya ce ba ya halitta mutlaka ba za a hana ba kuma mutlaka sau da haka ya ce yana halitta nau'ikan guda biyu in bukata ko maslaha ta bada da kuma adalci kenan za a yin wannan kenan ana iya bayarwa ta waccan fuska in har ya zama to matsalar mabukata kenan gurin duk mutanen ba su da bukatar wannan ko kuma abincin da za ku bada abincin da al'umma ba ta bada shi to duka sai ya misali abin da za a bayar wanda ba za a iya noma ba abin da gare ka wanda gare ka wanda kake na ci haske ne da Allah zai halin buraguro da kuke kamar yawancin waɗanda suke gurare wanda yake na hishira da abin nan kaga wanda yaƙi ya daidaita to yanzu irin wannan a can ne zaka fidda a gurin da yake haimomi ne babu abinci abincin kuma sai ne kuke yi misali ko kuma raba muku ne ake a abin nan ko kuma sai ne ake a ce to wannan sai ka kimanta kuɗin wannan sai ka bada kenan kaga a nan gurin zaka amma a gidanka kana da abinci cikin ka abin da ya karɓa abincin ka bada wala turfu illa li faqirin ba bare sai ga faqiri gurrin musulmi da musulmi da wanda yake musulmi wannan shine mazhaba ta Imam Malik ja zakatul fitr ana sarrafa ta ga mabukata sune talakawa da kuma miskine kadai wahiya sa'un min quti ahli albaladi sa'i ne ake badawa daga abincin mutanen gari shi sa'i shi ne wannan mudun nabi guda hudu shi yake baka sa'i guda mudu hudu shi ne imar sa'i guda sau da haka kenan shi ne girgije wanda yake na tiya girgije na tiya sannan abubuwan da ake fitarwa ana fitar da duk abin da yake dangi-dangi na abinci alal musulmin hurri ana ba musulmi da almukallafi wanda yake baligi almusiri wanda yake alal musulmi tana kan musulmi alhuri wanda yake da ba bawa shi bawa mai gidan shi zai huta almukallafi baligi yaro hujja mai zai almusiri mawadaci in talaka ne kenan babu wannan annamsi wanda yake da wadata zai huta ga kanshi wa amman talzamu nafaqatu da kuma wanda ciyarwar shi take wuya kamar musulmi kenan mai gida zai hudda ya hudda ma matar shi ya hudda ma iyan shi wannan zakatul fitr za ka ga mutane suna sako-sako yau a kanta da za ka ga duk inda aka ce ma ranar idi to ana bin gurare kawai ana ta kakkaiwa a kaita a kaita a kaita amma mutane sun sama kawunan su ƙwaro da ruwa abin mamaki za ka ga wani wani lokaci yana da mota da wadata ya ma iyali kaya wal'alla kayan ka shika iyali ya kashe kamar jika ɗari biyu amma zai ke cawai babu kuɗin abin nan kuɗin da zai sayi buhun shinkawa ya raba yanzu dai babu kuɗin to ka sabta a kan shi ga gani saboda me mutane sun sama kawun obronon za ka duk an rage a kai alhali da tun kafin lokaci mutane suna tattali a tana da aji ayabin nan wa amman tarzamu nafaqatu min almuslimina tana zama lazim ga duk wanda ciyarwar shi tana sai akan ka daga musulmi khasatan musamman ma bil qaraba ta hanyar kusanci kal auladi ne yanka wajibi ka hudda musu wa bil rizqi da kuma ta hanyar bota kal abidi kamar bayinka wa bi ghairihima da ma wani wannan bangaren hidima kar zaujati kamar bangaren mata wa khadimiha da kuma yan boye boyin matar kaga inda kwai ‘yan boye-boyen da suke mata aiki, to su ma daga wani gari suka zo, ku kuke ci da su, to ku za ku hudda musu zakatar fit. In ganat maliya, wa in ganat maliya, ko da ita matar hashiya ce, ba zai ce mata hudda matar. Ai, ko da a ce gidan zinariya gare ta, ita mace, mijinta ne mai ci da Sai fa in ita sai ya yi amma da ya ce wannan hajji ya ce mana ci da sa ko wannan ma'aikaci ya ce ke biya da kanki akwai masu wani a ko mu tana da mota wancan kuma tana da to wajibi ne kai dai zaka ci da sa saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وبما أنفقوا من أموالهم saboda haka kudin matarka to cija ta yana kanka duk kudinta duk kudinta hujja masa zakatul fitr yana kanka to kaga wannan kuskure ne tare da fadalar zakatul fitr kare ka yadda mu yau azumin mu yake ana shirkin kafir ka azumin ma ya aka kare yau ana azumi za a zo a yi wata rumfa a shika ta a sa masa rere a shika a zo a kwanta duk wanda zai wuce ana zage shi wancan wuce da dan kullai ga hankalin kullai wanda ya wuce an ce ka mafi azumi wanda ta wuce an ce ka wanda kan dai a ce maka lokaci abin nan yayi gaba ɗaya an rabar da lada kawai dai lada azumi an rabar da shi shi yasa za ka ga ɗan mutane suna jin kawai ka shirya musu ƙarshe dai kuma mutum sai kai ƙarshe sai ishi gwai to da ma ga ire-ire waɗannan abubuwa kuma an zo da ƙarshe ka ƙi zakatar fitar kan ga matsala kenan Allah kare mu wa qawluna ala almuslimi da muka ce ala almuslimi ila zuwa karshe itirazun wannan dan kiyayewa min alkafiri daga kafiri war rafiqi da bawa wal mufassir da kuma wanda yake marashi mutumin da babu ya buga ya buga don tana zama wajibi ga wanda yake da wadata kana da abin da zaka ciyo in kai ma baka da abincin ranar idi kai ma arziki ne bakirin ne kai ma ka buga abincin ranar idi ba yanzu ka dauka kuma ka bada ka yi mi kuma kira dole ka wuce abincin ka na rana in ba ka wuce abincin rana to shi ke kana ma'aikaci ne kana daukan kuɗi lokaci babu abincin gidanka ba bashin shinkawa ba kake zuwa ka dauka yanzu ma zuwa za ka yi ka dauko bashin buhun shinkawa ya zama to kara akwai da za ka ga a gidan shi a shekara ma ba tuwon hatsi ba tuwon masara da lokacin zakatar fitr ya sai je su hatsi wani su dawa gona wani su dawa masara rafidi kai gidan ka dawa masara ake ci ko shi hatsi ake ci ka gani abincin da kake ci shi za ka wuta saboda yanzu gaba mutane hatsi ko dawa a je a suro a gyara kuma waye ke cin hatsi rafidi wani irin ci abincin hatsi ne za a yi rafidi ga kuskure ne yadda ka baka sai ka je ka sai da hatsi ka so shinkawa to kaga wannan kuskure ne da ya zama to muna yi bangaren hudda sai ne ce ai mun kai gida dama kan asali baban mu haɗe ke hudda sarkaka hatsi za mu hudda kawai kaga a yarin kuma shi ba hatsin ba yake ci a gidan shi kaga wannan kuskure amma in babu hali ko gidan yawa ne dama kai ma masarar ce kake ci to shi kenan sai abu da wannan bakin gurgurda abin da kare kai ka fitar a cikin zai iya bada saboda kaga lokacin da manzala sassalam aka aika ma nusaiba waccan sadaka ta tunkiyar zakka kaga sai dai sadaka ya zaba da kyauta a ciki sai ce to kaga sadaka ai ta kai bijira haka kuma ya sama abin nan da aka aika masa barira da aka aika masa sarka ta aiko kyauta sai manzalar sallam ya ce hiya la sadaka wala na hadiya ita sadaka ce gurin da mun kuma kyauta ce saboda haka kenan ya halitta ya zama wajibi a kan mutum ya fudda na ce shi cikin wannan shi ma sai zaman to ya bada bayan la ta jibu alaihi wal muqsiru aka ce muqsir huwa alladhi la yaqbulu lahu amru yawmi sa'u shine mutumin da bai iya mallakar sa'i ba abincin yini shi wala yajibu man yusifu iyahu kuma bai samu ba wanda zai ba shi ramce ka lura in da kawai bai ba ka ramce to fa za ka wajibi yawa za ka gara kai yan bariki masu da ce lai ba ai albashi ba ko ga ta kasar fitnin da abin ba musamman yadda za a to da ma kai abincin gidan ka yana da kaka da albashi ai ba zuwa za ka yi ka amso duk da albashi ne ai za maka albashi duk ka je ka amso ramce ka amso bashi ka gani ka saba da ma duk wani abu zaka yi dai gurin ka amso bashi za iya baka to kawai ka je ka amso bashi ka kai kenan tana zama wajibi ga wanda sharuɗan nan suka cika na farko musulmi wanda yake kawo ri an yayi dama ba karɓai ba da kawo na biyu wanda yake ɗa ba wa shi dama dukiya na uku wanda yake baligi saboda shari'a tana magana da bayi na hudu ikon fitar da ita zakatul fitr ikon fitar da zakatul fitr in har babu ikon fitar da kenan wannan shine zama ko yana da abin da zai ci da kuma canjin shi wanda zai zai tsora to duk wanda yake da wani abin da zai mai tsora wannan zai ba dalilin kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sa'ala wa indahu ma yughni wanda ya roƙa kuma yana da abin da yana wadatar da shi bayan da ya tafsir minan nan wuta ce ke yawata faqalu ya rasulullahi ma yughni kada an yakuna da wucin imamin kwalera da zama yana da abin da zai ce kushe da duk wanda ya roƙi mutane ko yake bara yana da wadata abin da zai ishe shi to wuta ce ke wuta ce ke shi yasa ma ke ce yawa za ku yi kuɗa kale ka ga musiba shi yasa yana da kawai suno mutum ya rinka bara a aliyar da abin da zai ci sai sabon suka ce ya rasu lalabe abin da zai wadace shi ya ce abincin yinin shi da dare in dai kana da abin da za ka je da dare sai kake bara to wuta ce kake roƙa kaga ai da kai mabarasan da za ka samu cewa da yau sama tattari ya samu shiga guda ai da ka sa shi shi ce zai ce da dare to zubi wannan sura wuta ce ke saboda kaga ai ba ka ga illar sai ka kalli yadda suke sha ana hana wasu yanzu kai ka zo ka tambaya kana da sai wani ya cire yan kudin da ya baka can kuma sai wani ya zo da bashi da kai kuma an riga amfa kai kuma za ka yi dukiya ne da abu man tsarin nasa saka kuran wanda ma tsarin mu jamra balaktir aw yuqallil wanda yake roƙon mutane dan ya yi dukiya kuda ce garwashi ne ke ma ke ce yawaita ko kuma ya rage maka shi wannan ta rage baran nan ne da wasu suke ga kamar wani gadara ce wata ibada ce wani abin alfahari ce musifa kuma duk wanda ya bude ma kan shi kofar bara da ya bude ma kan shi kofar talauci shi da talauci kuma sun karfa wa guda kaga har wanda suke masakai baka ga yau da kuma mai maksu da kayan ba su bara a ai masakanta daban bara daban masakanta daban bara daban za ka iya sa misali mutum makaho makahi nawa ne wanda duk za su iya rarrake al'umma masu yawa ba ka ga yadda ke profesoshi daftarori wanda suke milinar ai dinda ka ga wata tawaya da Allah ka a irin kasashe mu ce ne ake bara da muni kaga akwai masu bara da muni kamar yadda ga dan wada yana bara kaga misali dan wada yo dogono zai kana me alaka tsakanin wada da bara me ya sauyi a cikin dan wada kaga ai ba abin da ya sauyi cikin dan wada amma wai mutum wada ne sai ka ga yana bara kawai me yake bara muni ne kawai sai ka ga mutum da kusan biye na bara shi a ganin shi kusan bin wannan kai ya ka kalli wani ma na bara shi ba gurguwa shi ba nan ba kawai sai ka ga kawai an yi shi ne mummuna kawai sai samu wani dawa kawai mummuna wannan kawai ya da wani kasa kai abu ya wani baka kawai sai dinga bara da wannan yana to kaga babu alaƙa tsakanin wannan Allahumma mutum yana da wani naqasu ko gurgunci ko makamta misali kuma bai samu ilimi da basira na yadda zai yi wani tsara ba kaga yana da wani tawaya da wani nakasu to ne in ya gaza ya samu ko kuma aikin shi bai da karfi kenan rabbe ya rasa sai ne mutum da ya amsa kuma na yau to ba bukata kuma na gobe sai bari ya ga gobe Allah ya bashi ko da bashi amma kaga mutum ya zo yana muku kuka ba kamar Allah kuka ba za ka zo kana mana kuka rashin imani ke shi yasa yana daga sharrin bara ta yi bara kana rasa imani ka zo kana ma bayan Allah kuka shin ka kai goshin ka kama Allah kuka Allah la malja wa la manja minka illa ilayka Allah ba babu wata hanya sai ta hanyar ka annabi Musa alaihi salam walamma warada ma amaliya wajada alaihi ummatan min an-nas ووجد من دونه امرأتين تسودان قال ما خطبكما قال تعالى فيها ثلاثة وأبونا شكر lokacin da ya shigo ne kaga yace rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir Allah duk abin da ka bani na alheri ne mabukaci ita wannan addu'a ta zaka ga gardawa suna yin in gardi aka buga aka buga ba abinci to har rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir ya wara wurin sai ga abinci ta gurin gurin rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir sai sama wani ya buga sai ka ga sai a zo a ce ga wata dai ba zuka yi zo ka kai mana rubuta zo ka mana dillalancin ka zata malam zo ka kama mana aiki ta malam sai ka gami ya samu abubuwa to kaga sai zama to kawai an mai da abun kowa kawai ba mutane bara kara kara wani zai kimtsa ya wanke biyar ya sa goma gyara kaya tsaf sai zo da wallahi ba Allah ne dan saboda bana iya tambayar kowa ba ka wani ma iya kira ni a to wannan ba an faɗe su ba wanda ya hasaba hum lil jahil wa aghni amil kafir wanda la yasalu nas ilhafa ta'rifuhum bil dimam la yasalu nas ilhafa lil fuqara al muhajirin alladhina ukhrijuu min diyarihim ko min diyarihim wa amalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana kaga so da haka su waɗannan dai wanda tarifin bi zimam la yasalu nas ilhafa ku ne za ku gano su kaga cewa wannan lalla Allah bai ci ba abinci lalla sana'a shi ya buga ya buga ya je bai sai da ba da yadi a hannun shi ko riguna ya da sai ka gan shi wannan kan su ne kewaye kewaye bai ci rigu komi ba sai ka ga zo ya tallala asar sai kwanta gaji lakin ko magariba ka gan shi da wannan kayan zai koma gida shine sai ka shiro na abu sai ka wace kaga alamun kai ka san wannan mutumin ma'aikaci ne na bane ya buga ya buga bai samu ba bayan wanda za su rasa hauya ba suna ta yawo in ka dauke su ka kai su gona ai ka ba sa wanda sun sun ce su kawo na yanke ce aban in ka ba da aban sai ka je ka dawo ka sata sun ci abinci sun tsere wasu ba ka gani ko ka dauke su ka ce ku zo mu je ku tsaya wai hauya wai an nemi noma ma an rasa ko wanda zai dauko gasari a rataya da dare kai ka taba kawo kare da dare zai rataye ga kare da dare da zuci wallahi wasu kara mamun ne mamun ne kamar a taimaka wani da abin da za mu kai duk tsaro ne na bara to duk ba nan ba wanda ka tabbata ka gani sai ka ba mu amma mutumin da ko ne ka san ƙarya ce yake abin farko ko ko ba ma buƙaci bane ko zai je ya sabo ka ba shi kayan ta'awun alaihi ba za ka mutumin da ƙarya ce ka ga mai sayar da rafi ne ta cewa nan ta ce kallawa ma la yuzi kallawa abadi innaka lan tasilu rahim wa ta'mil al-kan wa taksib al-ma'lum wa tuqdu al-dayf wa tu'in ala nawa'ib al-haq kana sai ka ga su na gaskiya amma da makaryaci ne wanda sai wata ce ta zo da ordonar ta ƙarya tsohon ordonar shekara guda ne mutuwa ka kalla ka leka kawai su sai ka ce ba kura almajiri a yi maka mata nasiha wani wace irin karya ce za ki ce da haram ka taimake ta yi zaunan ka hana ka wannan abin shi ne yayi saboda za ta ja maka ta musiba tana maka ta fata muba abin zai iya ya zama su yarda ne to kuma dama wai musulmi yana neman wani abin da zai tara ne na daban bayan ya samu ne wani ai na yau shi ne naka idan asuba rajul amin fi sirri mu'afa fi jismi walau quti yawmi baka ana ma izan da kudi na mai amince in ku sai waye gari yana da aminci ce jama'a jikin shi da lafiya abincin ka yau a wuri shi kamar duk duniya da abin da ke cikin sa kafa to da dama za ka ga mabaratan nan sukan yin barar da kusan ma abin da suke roƙon suke yin barai tun su ma suna da wadata a kai tun sai wasu za ka ga suna roƙon wasu mutanen waɗanda sun yi waɗanda suke roƙa shi kuɗi sakonan duka yana daga musiba to daga sharrin ita wannan wanda ya buɗe ma kan shi ko babbara to ya buɗe ma kan shi ko talauci da rashi da musibu sannan illan tawar iya zubilla tana sawa mutum ya mutu ba imani iya daga sharrin da bara suke jayawa tana jayawa mummunan ƙarshe mummunan ƙarshe kenan kawai bakin gwargwadon bukata ne in mutum ma yana daga ahalin ba don ba ma kowa ba ne kaga anan zan sai ce ba halitta sai ga wanda ko dai misali talauci ya kai mai talauci za a samu mutane biyu a dangi su ce kai lalle wannan ba talauci ya kai mai talauci aka ce wannan ya halitta ya roƙa in ya samu ya isa da ya samu abin da zai ci ne yau da dare ya isa ko kuma mutumin da ana mun wani bashi sai ce ni bashin ya dawo kaina wancan ya baranta to shi ma su san ya dauki wannan bashin ya buga buga mai da sai ce to jama'a na dauki hamada a kai maka wannan da ya samu shi ke da ya shi daga na ya kare matsafi ne ya buga ya buga babu guzuri ya yake mishi ba wanda zai zama da ƙwazo salula ya tsaya masallaci ka ji bara hadda kafiya to jama'a mun dai fito daga guri kaza al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mun fito daga gari kaza za mu je gari kaza kaza ka ringa jin hadda wani kafiya da wani abin da i ka ga bayani kawai inda yake daukowa da karshe ya ga aya da kaji ta so nan gudun bara kamar ya ji hafin kafo ya tsatsara abin ka ji tsar da wani in ka kalle shi kuma ka gan shi kawai lafiya lau kawai kudin bara ne ke ci wani ma za ka ji salula ta yi kara ya hudu ya abinci duk wannan ba irin waɗanda ba ana zancen waɗanda kenan suke matafiyan da lallin huziri ya yanke musu babu wata hanya sai wannan kenan wannan shi saboda haka wannan musiba ne mai da bara su zama su sana'a da kuma mai da wannan shi kuma wannan duka barin ta haɗa ga baki da karka ɗauka su yadda zai ɗau bani wato duk da waɗancan jinsu abubuwan da aka faɗi ga baki da za a nuci ita kuma da ita babu cin nasara babu yadda za a ci gaba ci nasara da wani addini ya yarda da ramci shingina amsa bashi yin kwadago yin kaza duk wani sai ka samu sun zai iya zauwa ya ce in kana da kaya ka in wanke goge maka ka biya ni saboda ina da bukata ta shiga amma ba zai ba inda kawai wani kwari ko da zama inda wani aiki da za maka ina da bukata kamar ta shiga biyu amma inda wani aikin da za maka ina son ka kamun aikin in kana da bukata ka faso ka iyalin ka duka baki ɗaya zan wanke maka ina da bukata kamar ta shiga biyu ka ga gumin shi ya ci ba ka ka ci gumin ka kuma shi ne abin da na biyu Musa alaihi salam lokacin da ya shigo ka gami sai ya zama to ai bai ci banza ba lokacin da yace rabbi lima zarsala min khairin faqir kaga fajati da wasamshi ala sayya qalat inna abiyya da unkal yajid yaka ajra ma saqaita nan gare ka inna abiyya da unkal yajid yaka ajra ma saqaita baba na yana kiran ka dan ya saka kama biyaka ladan wancan shayarwa da kamar kuma da aka dawo ya zo shi kaga ganin mabukaci ne ya shigo ta ce ya abattata a cikin baba a ɗauki wannan a matsayin wanda yake ɗan kwalago ma'aikaci inna khaira man sa'ata tarkiyina fiye wanda za a ɗauki aiki wanda yake mai karfi sannan ko amsace kare ka wannan daga cikin ulul azumi min ar-rusul yayi kwalagon da a shi ya ci ya sha har yayi aure inni uridu an unkiya ka ya zama dole hafi ala ta ajurani samani shi mu kuma sai ka samu sai girman kansa mu daina zaune sai ce ni ba zan yi aikin karkashin wani ba kuma can ya bar iyalin shi da yunwa yanzu yana kaskancin ba zai je bai kwalago amma bai jin komai a matar shi za ta nemi abinci ta gyara ta dama ko bai san bai aka nemi wannan abinci ya zama na ci yana sauki yanzu ta ya ce wa shi fa yana girman kai shi ba zai aikin karkashin wani ba amma zai zo shi matar sai kuma har yana sauki ta wanda duka kuskure ne yanzu zuwan zamana da sahi har rana tsamaka ban je ba na aiki alhali mazaje sun je wani ya je shi ya yi lebura an ba shi shiga biya wasu ya sardo ne har ya wanke kaya ya yi wanka ya fito majalisa yanzu ni kuma na yi majalisa sahi an ci sahi da ni kuma an ci rana da ni an ci marice da ga wancan kuma ya ce kuma duk lokacin da ya tafi mana kawai bambanci jinin shi ya gudana shi ya yi aiki ni kuma jini na na a daskare to kare ka ka gani kuma sai ana haka ana haka in aiwa ta zo kuma sai zo ce a kai maka wanda ya rabu wallahi to kai da fakka abin da ma me kai ma ka zo sura kai kuma matsalar abin da yake faruwa masu ran ma ka ka zarike su yanzu kai da ka ga zarike ma kare kuma ka dinga hawa maza mace wata al'umma to ƙasa za su ci ka gani ai da kwai kankan ba da garaje a ce kai wanda suke rayan ma baka rike su ba wancan yana rike su samuwa wancan yana karantar ana wancan bai makaranta wancan ba makaranta ba da ban ka tura wasu gwagwado don makaranta ne dai ku je ne can gurin ku samu iya da kanku wadan marmana ku shaɗi ka gani a rage to kaga da kwai garaje cikin wannan don da haka yau kuma haka matasa za ka ga wanda ke su ma sai ka ga abin mamaki matashi yana zaune baban shi ya aihi karfi la'alla tsohon ya tsufa shi ya zama baligi ba zai iya zuwa kowace irin sana'a ba kuma yana jira Allah ba ku samu kawai abin da aka kalazo karshe dai irin wannan uwa ce take shan wahala kaga basta fanci basta bayan duk basta ina ne ya saje ta nemo ta ci da shi ta ci da baban shi da ci da shi da shi da baban shi ka san banza kuma zai zo zauna bai jin kunya bai jin tsoron Allah ko shi ta samu abincin ya zauna ya ci abincin shi gobe wata shi mai wata bai tunanin fami in za a je gona da ya ce wani Allah mu je in kama amma murmura ka biya ne mu je shuka a biya sun za a yi ruwa bai da gona kuma masu gona ma sun tsaye za a ɗauyin bayan ma can ƙauye can za a je a ɗaukar shi ba zai ba bai tsaye ya kama shuka aibin ya je bai kama a tattara ya je bai kaza duka abokan shi za su iya huta su yi lebura shi ne to kai akwai bambanci ma da wanda zai je lebura da wanda yake metar kan injiniyoyin da suke milinar milinar bai bambancin su da lebura da zai je sai ba wani bambanci sana'a ne ita sana'a tana da wani abin nan shi yasa kaga daga mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala bin kan su ma'ailu mustaqim talaka da girman kai babu kuma yin girman kan ka gani yanzu ba da matasan da duka suke yin riba sai da suka gane da kashin kowa da sana shi mai shayi yana yin riba idan ana son sana kawai an gane da kawai ana sayo fushi yana yin riba ka gani da da da kagan sana an nuku rubutu da muka fara karatu duk aka tsano na musu kawai kawai ku kama sana da zo kuna zaune ko kuna abin nan kana ne hele kana zaune kana sa in ka suna turo ma kuɗi kawai ka zo kana zaune kaɗai riba sai ne sai dai kuma yanzu ta shan wahala daga ci ana turo ma kawai kana ta ci to sosai ma haka yi kamata ya za a yi kana kasu ai za ka ji kumiya abincin da uwa ka zuwa na zo ka zama ka ji ai kumiya za ka ji ka je ka yi fama ka nema bayan da za ka zo kuma ba abin ba zai nemo ka ko ka ce gwamnati ta baka wallahi babu aiki yi zaman kashe hudu yayi yawa to kai yanzu jira kake wani gwamnati ce za ta maka aiki ya ka ce kowa aikin za a ba shi ai zai zama haidai kama in gidan kuma aiki ka ga wannan kuskure ko kuma a zo a lifke kawai sana'a daya kawai sana'a daya kaga kawai sana'a daya wacce ya samu sai abokan tare da ko kawai wacce ya kare mu ya dora ka ga yana samu kai ma kaka wacce ya kama ya dora kai ma kaka ka dora wacce ya kafa ka in jama'a kaɗan amma kai ka ce duka baki ɗaya ko abu ne in wance ya zo fara yin shayi kawai ya wani ya zo gidi wance yana wata ya wani ya zo ya za a yi a ci gaba ai babu yadda za a yi a ci gaba da gasa da kwaikwayo wannan abin shi yake kashe afirka za ta fasa kawai mutane suna dankara ba wata fasahiyar abu sai kai ka kirkiro abu kawai sai ga gaba ɗaya a zo kuma sai a yawa sai a yawa kaga wannan kuskure ne wanda abubuwan da za a iya nema suna da yawa abubuwa wasu sanarwar sai da aka rinka samun baki suna shigowa sannan ya kuma mutane sai aka rubutu aka kama ko har ce dai amma abin yawa kaga wannan duka kuskure ne dole kai za ka tsaya kai tunani akwai sanarwoyi suna da fusulin sabuwa fusulin sabuwa suna da yawa sanarwoyi wanda kawai bukata yake in kuma baka sani ba ka samu wanda suke ma'abuta sana'a ma'abuta hikima wasu Allah ya ba su hikima da dabaru na sanin yadda ake yi kasuwanci in ka je kasa ina son in yi sana'a kaza ya zai akwai sana'a da kana girman kai na ana zuwa ƙauyuka da kasuwoyin ƙauye a je can a samu in ba ka yi ba a nan ka je ka ƙauye ba a wani wata kaso ƙauye ce ba buƙatar wani kwalliya da wani wanda ya ƙauye ne zasu in kuya kake yi a can za ka yi tireni ka koyi yadda ake yi ba wanda ya san ka ka je ka samu kuɗin ka ka kawo ka shi duk da gwai dabarar da ake aikata amma ba haka nan ba to kullum wahala ba za ta kare da an ce ma rashin lafiya ta kama sai an ce an ne mutu kaga da kai kuskure cikin wannan wannan babu yadda za a ci gaba da wannan in gidan ku ya zube dole za ka yi saka maka mafakkar abin da za ka iya sada ka san kai alhali kuma in kana matashi kai za ka kama ma babanka za ka kama ma ma'ayyar amma da abin da bai kai ya gaba sai ya gaga kuma ba komai ba ne kawai lehin ka gani mai shago wancan ka je ka koyi sana'a ya za a ce wani ya cire miliyan guda da wani abin siya ma a rere ta samu ka zo ka dinga wani ba ciniki ba wa ne ba ne da kana ce a siya ma a siya ma an kawo wai ka yi sati guda bala sun yi shiga talatin ko shiga ashirin da biyar sati guda sai ka ce ne wanda ka tsine ma albarka ka gaza yin bala duka duka nawa ne za ka aje dan Allah kullum amma sai sosai ba ake samu kai ne baka saba gaskiya da shi ai wanda suke a nan za ta ji Allah ji ana salisu salisu shirikai ma ya da kula ado mana ni ne na uku masu shirika guda biyu matsar wani bai hakinci wani ba ni ne na uku masu shirika biyu matsar wani bai hakinci wani ba ba za ka zo ka ce malam wani haramun jika ɗari akwai wata harka lalle jika ɗarin nan in an buga ana za a iya samun jika goma kawo jika ɗari ni zan ce in buga ni ya ce ne in dinga kawo maka jika hudu ni ina ɗaukar shidda ko kuma ɗauki hudu biyu kuɗin mota da kuɗin kasa ya ɗauki jika ɗari ya baka ka je ka buga ka samu sai ka makale ka zo ka dinga tsoka mishi kai kana wallahi ka zaka an tsaya ma daidaita ka je ka buga ka yi shi anin ka ka tusa jika ka za a biyu kana kashewa kana jin daɗi kai da ka fara daidaita ka ce kana so kenan nama kana more can kana yau kuɗin ba kai ba za ka ajiye shi can gurin kafiya gurin masu abatakin yan alheri na duk gurin cin daɗi na kafiya kaya ne ma waccan can gurin waccan su ka fashi ruwa su ka gani ka ce gubar kuɗin ma to kuɗin taruwa zai dama kai ne za ka samu asusu ka dinga zuba kuɗin jirgin ka samu in ya zo a sati ka hujjana shi ka hujjana kana aiki wanda kai ma za ka yi a daidaita amma an ba nan ba dama dole kullum da shi yasa za ka ga duk matasan da ita cire kuɗi mai yawa ana zuba musu a banza ko mutum ya zo ya buɗe maka shago an zuba kuɗi kare kayan da matasa suke banza su kuɗi za a zo a zuba mulki kacin shago kawai shi kenan matashi ya zo kuɗin da suke masu yawa dole sansiyo ma za su iya kama wasu asakira gashi a banza wahala da wahala da tashi hankali da hana ciki da wane ne duk wanda kaga ya tsara kuɗi ka tambaya maka ai kuɗi ba da wasa ba fa hankali ba ce ta musu masu gidan rana duk inda kaga kuɗi sai an sha wahala inda banza tana samu ɗan zaman kashen wajen ta samu kuɗin kaga duk inda kaga an tara kuɗi an zuba ba to ba yadda za a yi a sha wahala a tara kuɗi kawai a kirawo ka matashi a zuba ma kayan mulika a shago kawai shi kenan ka zo ka a banza banza kana kyautar moto ka ga suna ba yan mata jika ɗari jika salule jika ɗari to daga sama ake zuba kuɗin ba dole ba shago kai sai ka ji mutum yana an jehe shi an jehe shi an bai wayo to da jiba an jiba a hili yake kawai ko kuma zuwa zuwa maka ko kai ta cin daɗi iyalanka ka gani ko kana ta kai mata ana mata mekon na jika biyar duk inda ake zabga ka kai ta kai jika biyar a mata mekon duk wani uniform da wannan za a kashe ma mata kuɗi to ya za a yi kuɗi ya zama wannan kuskuren matasan mu kuma wannan kashe kashe kasa ne kashe a kasa ne ita dukiyar nan da kake gani ta masu dukiya gaba ɗaya za mu ci inda kuwa attajiri dukiyar attajiri duk kwakwancin shi duk kwakwancin shi in kun yi sarka shi zai sai sarka ɗaya gida duk faɓan jiki in zai gina gida duk gidajen nan da ake gina na mulika talaka ne da kira su duk wanda ya gina filan wani nawa ya samu ciki dan Allah nawa ya samu ciki in an mai suna hidar da za a yi ma'ai kirawa zai hidimar da zashi yasa Allah ce wala su su su ba an wala ku da fija Allah kar ku ba wawaye dukiyar ai dukiyar sama rani ce Allah ce wala su su ba kar ku ba wawaye an wala ku dukiyar sau da dukiyar gaba ɗaya ta maraya ce da wanda sau da dole ne zai tsaya Allah ta dukiya ya mu da shi to yanzu in aka ɗauki dukiyar aka baka ka salwanta to ka salwanta wanda ka zo na mutane masu yawa ka ga wannan kuskure shi yasa matasan mu wannan abu dole su faɗaka duk wanda ya sakaki aka zuba kuɗi aka bashi ya watsa kuɗi kuɗi suna da wani kishi in kai sake aka zuba ma kuɗi masu yau a shago ka salwantar kai da samun kuɗi har abada kar ka ɗauka wai kuɗin ware ka salwantar da su sun fashi ku to ka san ce arzikin ka ka salwantar amma da Allah ka sa ido wa ka taɓa buɗe ma shago aka zuba mai dukiya mai yawa ya ɓaga dukiyar kuma ya dawo shi ya kirkiri taimakin shi ya kuɗi ai ka salwantar gawa tsarin ka ta ta arzikin ka to wannan kuskure ne kenan wanda matasa suke yi musamman ko kuma ka ce dukiyar babanka akwai wanda za ka sai ɗauka so ai dukiyar ma'ayinka wanda ya buɗe ma shago ba ta kai kaɗai ba ce iyayen ma'ayinka suna da haƙƙi cikin wannan dukiya matan shi suna da haƙƙi cikin wannan dukiya sauran ƴan uwanka suna da haƙƙi cikin wannan dukiya in ka riga ka salwantar da ita ka salwantar da dukiyar waɗansu ragowa sauran danginka sauran da suke ƴan uwanka to wannan duka kenan kuskure ne da ba za a gyara shi ba ba za a ce nasara ba ya gyara shi in ko ba ya ba kullum baba yana da kuɗi iya za a bude musu su tsarar da kuɗi shi ya raye mai kuɗi su kuma su raye talakawa shi ne na zama shi ya raye mai kuɗi su kuma su raye talaka saboda shi ai ya mori dukiyar sun baya yanzu su ne ake kokarin yi ma ko kuma ke mata a kai a buɗe shago a kai yanki sai ki sa su dinga yin adarun suna kwaso kuɗin suna kamuki kina faɗi kina ga ɗiyan wancan gasa girma sai su dinga ɗebo kuɗin kina sa suna ɗauka ki ai na ki ne manya bari kawai shi kenan to yanzu kuka ƙarar da kuɗin shi ai tuni ya riga ya mutu kar ku ci kenan kuma kan ke ki da ɗiyan ki ne za ku rayu a matsayin talaka ke kamata an buɗe ma sai ki sha ku ki sha ku ki kawai a kaɗan a ce ma bai da komi ciki ai ya koyi kasuwa shin a koya ma kasuwa ya ko a ɗau kuɗi a ba lokacin da Abdulrahman ibn Auf da yazo me yayi kaga ka ce ai kaza sai dilluni ala suqil madina nuna mun kafso madina kuma duk cikin mu duk wanda yake dan kasuwa ko da yake dan kasuwa ya san iya da wata mahutar da ko a ce me ko me iya da wata mahutar da ka sayo shi da ya sai da zai ya ce sha kan sati ya dawo in dai kwararra dan kasuwa sai ya zama ya ma aiki wani abu saboda wannan ilmi da gare shi na kasuwa da ya tsaya kalla kawai ya ga hanyar da kawai zai fita ya sai da zai bubbuga kawai zai samu kuɗi to wannan abin shi kare ai ba karamin karatu ba saboda haka kenan mu yi kokari mu kula da wannan jarumi din mu gore kuma matasan akan dogaruwa da kai da kuma tsayuwa da kasuwanci duk wanda ya ilmantar da wani yana da ladan wanda ya ilmantar in ka koya ma mutum kasuwa ya je iya kasuwa ya yi aure yake ci da iyayen shi to to kar ka manta akwai ladan da kai za ka samu kai ka samu sababin kuɗin inda zai gina masallaci ai kai da sile da ka koya min kaso da ya samu kuɗin gina masallaci in ka koya min aikin garin in ka koya min kasa duk alherin da zai yi to kar ka mance kana da kamashin cewa kai kana da gudunmuwa a rayuwar shi da kai gina shi a kan wannan sana'a kamar yadda ka koya Qur'ani kake da ladan wannan to haka ka koya sana'a ka kirki kana da kamashin wannan sana'a inda ka koya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا صل على محمد وعلى ال محمد